الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina taya mu farin ciki na haduwa a yau talata ashirin da takwas ko kuma ashirin da tara ga watan ramadan sannan ranar da muka ayyana shi domin bude tafsirin alkur'ani mai girma wadda muka saba gabatarwa a wannan masallaci na juma'a mai albarka wanda a shekaran da ya gabata wannan tafsir mun gabatar da shi ne da asuba amma a wannan shekara sabila da wasu zarafi sai muka ga maslahan dawo da shi dare wanda kuma da yaddan Allah da nasararsa muka sake samun alkhairi na saka wannan tafsiri na wannan masallaci a gidan rediyo wanda albarka rediyo wanda insha Allahu muna fatan daga wannan shekara har abada wannan tafsir har zuwa lokacin da za mu ƙara aikinmu Allah ya kawo wasu ya zamanto ana saka wannan tafsiri a gidan rediyo domin isar da saƙo zuwa ga duk sassan da ya kamata ya isa alhamdulillahi hakika tafsiri na alkur'ani mai girma ba abu ne mai sauƙi ba sabila da tafsiri ne na sifofin Allah da maganganun Allah da sunayen Allah da sifofin Allah da maganganun Allah da sunayen Allah sun shige ga a ce halitta wadda fararre ne shi ya zo ya faɗi waɗannan sifofin kuma ya iya fassara waɗannan sifofin sai dai abin da Allah ya huwace masa sabila da girman alkur'anin da kuma girman wanda ya zo da alkur'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma tafsirin alkur'ani mai girma abu ne mai matukan hatsari ga wanda bai bi ta hanyoyin da ya kamata a ce bi ba wanda ya kamata a ce tafsirin alkur'ani mai girma sai zakaru wa'inda suka cika suka timbatsa da ilimi na alkur'anin da ilimi na usul da ilimi na fiqh da ilimi na usulul fiqh da ilimin mustalahul hadith da makamantansu sabila da wannan alqur'ani muhakkamatun ne kamar yadda busairi ya faɗa muhakkamatun fama tabkina min shubahin lidhi shiqaqi wa ma tabkina min hakami laha ma'anin kamawjil bahri fi madadin wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyam alkur'ani ne wanda bai da iyaka wanda tafiya na ahlus sunnati wal jama'a al-asha'ira da ƴar uwanta maturidiyya duka sun tafi ne akan alkur'ani sifofi ne na Allah sabanin aqidan mu'tazila wanda mu'tazilawa su a gurin su alkur'ani halittan Allah ne haka aka yi ta fama da wasu daga cikin sarakuna wadda suka gabata suka yi ta tafiya akan wannan fahimta na cewa alkur'ani halittan Allah ne wanda sai daga baya aka samu mazhaba na ahlus sunnati wal jama'a ala ra'sihim abul hasan al-ash'ari da dan uwansa abul mansur al-maturidi suka yi ta fayyace wa mutane hanya da yanda za su fahimta wanda imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal sun yi fama sosai da wasu daga cikin kafirai ko ba zan ce kafirai ba wasu daga cikin furqa na mu'tazila wanda aka ce an taba kamo Imam Shafi'i aka zo da shi gaban sarkin wannan lokacin nasa wanda wannan sarkin wannan lokacin nasa mu'tazili ne ba mu'tazili ne aka ce sarki ya tambaye shi ce kana daga cikin masu karrara cewa alqur'ani halitta ne ay alqur'ani halittan sufan Allah ne don haka sai ka ƙarrarar da cewa alƙur'ani halittan Allah ne in baka ƙarrarar ba za ka ga irin azabar da za a maka sai dan haka ka faɗa mana alqur'ani halittan Allah ne ko sifan Allah ne sai imamu shafi'i ya ce me kuke tambaya suka ce muna tambayan alqur'ani halitta ne ko sifa ne sai ce ai ni ake tambaya aka ce sai ce a halittan Allah ne sai bayan ya tashi zai fita sai wasu daga cikin fadawan zargi suka ce a bawan Allah nan fa cewa yayi aini kansa ya nuna yake shine halittan ba Qur'ani yace ba aka ci haka a kamo shi sai ya tabbatar haka sake zuwa da shi Al-Qur'ani halittan Allah ne ko sifan Allah ne sai ce ni sai aka ce a Al-Qur'ani sai daga yatsunsa guda uku sai ce kaga da At-Taura kaga da Injila da Zabura da Al-Qur'ani kaga wa'innan duka halittan Allah ne ka ce to tashi ka tafi sai da zaki tafiya sai aka ce ya tsunza fa ya nuna yake halittan Allah ne ba alqur'anin ne yake halittan Allah ba sabiya da shi imamu shafi yana daga cikin wato wanda suke da tsananin falsafa da hikima ko da a cikin maganganun su shi yasa ma mafi yawa ake dangana shine ya fara yin magana akan usulul fiqh da yawa an ce haka sabiya da haka alqur'ani yana bukatuwa zuwa ga abubuwa da yawa yana bukatuwa ne zuwa ga masanin ilimi sosai wanda subhanallah da rauninmu da rashin iliminmu da rashin fahimtarmu har aka ɗaura mana irin wannan nauyi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke mana duk kurakurai da zai iya faruwa cikin wannan karatu namu Allah Ubangiji ya gyara mana duk abin da zai zamanto shi ne daidai muna roƙon Allah albarkan manzon Allah Allah Ubangiji ya daidaita mana. Kamar yadda na faɗa mana, Alƙur'ani mai girma wato a kowane lokaci, a kowane zamani yana tafiya da wannan zamanin yana tafiya da wannan lokacin. Imam al-Busiri ya ce, Lam taktarin bi zamanin wahaya tukbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami. Bata cuɗanya da wani zamani aka ce kawai iyakan na wannan zamanin ba ne. kowane zamani alkur'ani na nan kowane zamani hukunce-hukuncen ƙur'ani na tafiya don malamai suka ce wannan yana daga cikin abin da ke dilala akan annabtan manzon Allah abin da zai baka mamaki shine a taura da injila da zabura dukan su littattafai ne wanda Allah ya sauka da akwai annabawan da suka zo da shi amma fa a taura an yi sabani akan a taura haka za injila yanzu idan ka je wajen wajen Kirista ka tambaye su su kawo maka kofin injila sai sun kawo maka kofin injila sama da guda biyar da injilan Markus da injilan Yohana da injilan wani da injilan wani kala kala nuskanta daban-daban ne abinda wannan zai karanta maka daban abinda wannan zai karanta maka daban sun caccanja ayoyin amma badda alqur'ani yanda baturan da ke America zai karanta alqur'ani inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar haka musulmin da ke Najeriya zai karanta yanda musulmin da ke China zai karanta haka musulmin Turkiya zai karanta ba a samu sabani akan alqur'ani ba lam taktarin bi zamanin wa hiya tukbiruna anil ma'adi wa an adin wa an iran daga cikin abin da alkur'ani yake dauke da shi zamani da yawa sun shige amma alkur'ani da ya zo wato ya tafi da kowane zamani daidai da daidai bai saba ma zamani ba misali yanzu idan ka lura da wannan zamanin za ka ga cewa an saukar da ƙur'ani yanzu sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da kusan talatin da wani abu amma alkur'ani yana magana da wannan zamanin kuma ya dace da wannan zamanin wanda sai a yanzu ne wasu daga cikin turawa masu bin diddigi wajen binciko koyayyun ilimomi sai a yanzu ne suke gano wasu abubuwa in sun gano abun kuma an faɗa musu wato sun faɗa sun fito suna murna suna ganin sun fito da wani ilimi ne da ba a san shi ba suna kawo sai a ce ai alkur'anin mu ya faɗa ma farraqna fil kitabi min shay komai da kai a cikin alqur'ani alqur'anu bahrul la sahila lahu alqur'ani kogi ne da babu wanda ya isa ya gicciye kogin ya haye wannan kogin shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ya rasulullah mu muka saukar da wannan ambato kuma ya rasulullah mu za mu kare wannan ambato daga dukkanin wa'inda za su kawo masa hari ko farmaki to dan haka ashe alqur'ani mai girma mai fassara shi sai ya shirya shi yasa ina daga cikin wanda ina da tunanin cewa babu laifi a haɗa kwamiti wanda da suna tantance wanda ya kamata su tsaya su karanta su fassara alkur'ani mai girma ba karatun da za ana karanta ayan Allah ana shewa ana dariya ba ayan Allah idan an karanta shi nutsuwa take sawa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da zikirin Allah ne zuciya suke nutsawa zuciya suke suke samun sukuni to ashe idan ana karanta alkur'ani tsoron Allah karuwa yake idan ana karanta alkur'ani kusanci da Allah karuwa yake idan ana karanta alkur'ani imani karuwa yake ba za ka ga ana daga murya ana dariya ana ana mai da shi wani abu kamar na ban dariya ba alkur'ani ya shiga haka shi yasa daga cikin abin da suka faɗa wanda ya cancanta a ce mai tafsiri ya san wannan abun ya kiyaye wa innan abu daga cikin su akwai sanin ilimin nahwu daga ciki akwai sanin ilimin nahwu sabiya da ba ka zo ka karanta alqur'ani baka san ilimin nahwu ba baka san yadda zaka fassara shi ba dole sai ka san ilimin nahwu ka san ilimin sarf sannan kuma ka san daqa'iq na abin da ke dauke cikin alƙur'anin mai girma kuma kana da marja'i akan fassarar da kake kowane iri mutum ba zai zo kawai kai tsaye ce zai fassara alƙur'ani mai girma rana ɗaya da irin fassararsa ba dole ana son akwai maraji'u da akan su kai itinadi tunda da akwai manya-manyan masana tafsiri din al-mufassirun ala ra'sihim sayyidina abdullahi ibn abbas wanda suke ce masa tarjumanul qur'an wanda annabi ne ya dafa kansa ya ce Allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wil Allah ka bashi ilimi na sanin wato fahimtar addini sannan kuma Allah ka sanar da shi fassarar alqur'ani ko ko irin su imamu irin su mujahid wanda tabi'i ne yana daga cikin masana alqur'ani mai girma ko ka gangaro irin su qurtubi ko irin su imamu tabari ko kuma har irin su Ibn Kathir da ƙasa-ƙasa irin su Aliyu Sabuni da makamantansu dole sai ka san wato fassara na malaman ba wai kai ne kawai da larabcinka mujarrad na larabcinka da ka zo ka fassara alkur'ani ba don haka alkur'ani tana buƙatar kulawa sosai da sosai kuma abin da ake buƙata ga jin alkur'ani shine mu ji ya ƙara mana imani mu ji abin da ke cikinsa mu yi amfani da shi kuma muna roƙon Allah ya sa mu amfana da abin da ke cikin alkur'ani mai girma Allah ya sa mu amfana da abin da za mu karanta albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka kusan tun da yau ne wa'adinmu na wato buɗe wannan karatu bai fi mu karanta aya ɗaya mu fassara ba sauran lokutan za mu yi addu'o'i wa magabatanmu sannan kuma mu gwama da nasihohi dangane da abin da ya shafi watan Ramadan. A gurin da za mu tashi a wannan karo, Suratul Baqara ne. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان حودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الله سبحانه وتعالى ينا فدا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم irin yanda yahudu da nasara da mushrikai suke da matsakan jajircewa akan kafircinsu dan a baya Allah ya kissanta irin yanda yahudawa suka kafirce da ayoyi da dama duk abin da aka zo musu da shi na aya sai su kauce ma aya har Allah yana ce a kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun duk lokacin da annabi ya zo musu da abin da bai dace da soye-soyen zukatansu ba sai su karyata annabi wani annabi su karyata shi wani annabi su kafirta shi kamar misali irin su annabi zakariya alaihi salam annabi zakariya kashe shi suka yi irin su annabi shu'aibu alaihi salam kashe shi suka yi sabila da haka Allah ya ci gaba da zantawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin yanda yahudawa suke da burace-burace da yadda nasara suke da burace-burace. Wa qalu suna cewa lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara. Babu mai shiga aljanna sai ba yahudi ko ba nasari. So a tunanin su kenan. Sabila da su a da'awan su da burace-buracen su suna ce su ƴaƴan Allah ne. Su su an riga an cece su kamar misali nasara kenan suna cewa ai duk abin da suka yi annabi Isa ya ɗauke musu. idan ma da a sa su a wuta to bai fi a saka su a wuta na kwana goma sha takwas ba wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda wuta ba zai taba mu ba sai iya wasu yan kididdigaggun kwanaki suna ganin yanda wai aka tsere annabi isa kamar yadda suke tunani a tunaninsu wai dukka azaba na wani rayuwa ya ɗauke musu komai zai a duniya ranar kiyama mai ceto annabi isa ne zai cece su ya kai su aljanna wannan kuma kafirci ne annabi isa bawan Allah ne annabi isa manzon Allah ne annabi isa da suke tunanin sun kashe shi kuma basu kashe shi ba wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum basu kashe shi ba basu tsire shi ba an kamanta musu dan uwansu ne suka kashe shi bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya daga shi ne zuwa sama da sannu kuma zai dawo cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka za su ma wato Yahudawa suna ce su kama gaba ɗaya su ‘ya'yan Allah ne, su ‘ya'yan Allah ne mala'iku kuma ‘ya'yan Allah mata. To duk yana daga cikin burace-buracensu, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa ƙalu layyar kulal jannata illa man kana hudan au nasara, Allah ce tilka amaniyu. Wannan burace-buracensu ne. malamai suka ce abinda Allah ya ce wato Allah ya ce tilka amaniyuhum al'amani jam'i ne na umniya umniya shine mufradi ma'anan umniya shine buri a larabci suna da attamanni suna da attaraji ko kuma attamanni wa raja attamanni shine burin abinda kai ma kanka kana tunanin abin ba zai iya yiwa ba kamar misali ka zauna a ɗaki ka ɗauki talbi kai ta wuridi kana tunanin ɗakin zai cika da kuɗi kaga wannan abu ne wanda a tunani ba a tunanin haka zai iya yiwa ko kaman wani misalin da Allah ya buga a Qur'ani yace illa kabatidin kaffaihi ila al-ma'i liyabluga fahu wa ma huwa bibalighi kaman wanda zai saka hannunsa haka ya dibo ruwa zai ce to ruwan ya zai shiga bakin sa ba zai shiga ba sai ya daga ya kawo shi bakin sa wannan buri ne to buri shine kana burin abin da ba zai yi ba Arraja kuma shine ka yi burin abin da zai yi kamar misali ka yi kwaɗayin wani abu a gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne suke ce masa raja kamar ka ce suna amfani da asa wajen azatun raja ɗin kenan asa asa ayya ce Allah bi amri to wannan asa ɗin kamar ana nuna ana kwaɗayin abu mai yiwa ne ko kuma la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra la'alla shi ma suna amfani da shi wajen raja amma attamanni suna yin amfani da laita ne kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yana ba da labarin yadda kafirai da suna kuka a cikin wuta suna ruri suna damuwa da suna ce ya laitana ata'na Allah war rasula ina ma mun bi Allah mun bi manzon Allah ko kuma wani wajen ya laitani kuntu turaba ina ma na zama kasa kaga ba zai yi ba tunda an riga an mutu ba za su dawo su ba Allah su bi manzon Allah ba cewa da za su yi kuma ya laitani kuntu turaba ba zai yi su dawo su zamo kasan ba to Allah sai ya faɗi wannan abu da suke faɗa cikin al'amani Allah ya ce tilka amaniyuhum wannan burace-buracensu ne wanda ba mai yiwa ba ne. Sai aka ce tun da Allah ya yi amfani da jam'i bai da mufradi ba, to Allah yana nufin da irin burace-buracen da ayoyin da suka gabata suka faɗa mana. Daga cikin burace-buracen da, da, ayoyin da suka gabata suka faɗa mana sun ce lanta masanan naru illa ayyaman ma'aduda. Wuta ba zai taɓa mu ba sai wasu ‘yan kwanaki kaɗan. Sai Allah ya lissafa makamantan wannan duka gaba ɗaya sai Allah ce tilka amaniyuhum. duka wannan burace-buracen su ne Allah ya ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin idan dai ku masu gaskiya ne ku kawo hujjanku idan ku masu gaskiya ne ku zo da shi yadda yake rubuce a cikin littafin ku na at-taura ko a cikin littafin ku na linjila don haka ba za su zo da shi ba kuma ba za su kawo ba to abin da za mu fa'idantu da shi a cikin wannan aya shine wato Yahudawa da Nasara sun daɗe suna yin kafirci, sun daɗe suna suna ƙarerayi ma Allah, suna ƙarerayi ma manzon Allah. Amma sabila da irin rahaman Allah subhanahu wa ta'ala, a kullum Allah gata yake musu, gata yake musu. Kuma me hakan yake nuna mana yana daga cikin abin da za mu fa'idantu da shi a nan shi ne, ko kai dan waye idan dai baka bi ubangiji ba to kasancewan ka dan wani ba zai maka amfani ba kai dan annabi ne to babanka ba zai maka amfani ba in baka bi Allah ba kai dan wali ne babanka ba zai kare maka komai ba in baka bi Allah ba kai dan shehi ne ka ba zai kare maka komai ba sai ka bi Allah ka bi manzon Allah domin banu Isra'ila ƴaƴan annabi Yaqub ne alaihi salam Isra'il din Yaqub ne alaihi salam luga ne na Ibraniya ma'anan Isra'il shi ne Abdullah, ‘ya'yan annabi ne, amma Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda Allah ya ambace su a cikin Al'ur'ani da sifofinsu da kafircinsu da makircinsu kaman banu Isra'il, ya bani Isra'il kuru ni'imati allati an amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin ya bani Isra'il kuru ni'imati allati an amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iya haka Allah ya ambace su da yawa amma duk bai yi musu amfani ba sabila da haka ina ganin a wannan aya za mu takaita tafsirinmu na yau dama yau budewa ne addu'o'i ne za a yi da kuma nasihohi ma 'yan uwa dangane da fuskantar watan ramadan kuma mu tafsirinmu ba tafsiri ne wanda za mu taɓa wani ba ko kuma mu zagi wani ko mu ci mutuncin wani hashan lillah a uzbillah a watan Ramadana babu laifi ƙarya wato babban laifi ne ƙarya ba ma a Ramadana ba a kowane wata ma laifi ne mutum yayi ƙarya ko yayi adawa ko yayi kage ko daban da ma mutum ya saka alqur'ani a gaban sa yana fassarawa alqur'anin nan magana ne na Allah subhanahu wataala duk wanda yazo ya zauna akan kujera zai fassara alqur'ani to kaman yana wakiltar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam don haka sai mutum ya yi taka tsantsan wajen abin da zai furta sai mutum ya yi taka tsantsan wajen mai zai isar wa mutane sabiya da haka tafsirinmu tafsiri ne wadda zai kiyaye kiman kowa da kowa sannan tafsirinmu tafsiri ne wanda ba a raba Allah da manzon Allah da Allah da manzon Allah ba mu raba a tare suke kamar yadda Allah bai raba tsakaninsa da manzon Allah ba wa adi'u Allah wa adi'u rasula من يطيع الرسول فقد أطاع الله والله ورسوله أحق والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين كما كما تنسوا الله بربا كان كذا النبي با da haka ba za mu raba annabi Muhammadu da Allah ba idan mun ce Allah to za mu faɗi manzon Allah sannan kuma mu a gurinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kadarinsa duk yadda aka ce mana anan yake to mu muna tunanin ya jiya na yana daga cikin dokokin tafsirinmu wato ba raba Allah da manzon Allah a tare a cikau in ka rike annabi ka rike Allah in ka rike Allah kaman ka rike manzon Allah ne sabila da haka daga cikin abubuwan da zan jawo hankalinmu a kai sabila da watan da muka fuskanta na Ramadan akwai abubuwan da laziminmu idan mun fuskance shi lallai za mu samu alkhairin da yake cikin watan domin annabi ya ce asara ya tabbata asara ya tabbata asara ya tabbata ga wanda har ramadana ya shiga ramadana ya fita bai yi aikin da aka gafarta masa ba to muna bukatuwa zuwa ga sanin wasu ayyuka za mu yi wanda da mu kusanci Allah wasu ayyuka za mu yi wanda Allah zai gafarta mana zunubanmu kamar yadda Allah subhanahu wataala ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda ya azimci watan ramadana imani da neman lada to za a gafarta masa duk zunubansa wanda suka gabata to yaya za ka yi ka yi azumi imanan yaya za ka yi azumi ihtisaban kana bukatuwa zuwa ga sanin wannan sabila da azumi ba shine kawai ka rufe bakinka baka ci ba baka sha ba kuma ka rufe sha'awarka gaba ɗaya ba shine kawai azumi ba akwai azumin da ake kiran mutum zuwa ga wa'innan azumin kafin a zo ga azumin kame baci sannan azumi ba kamar yadda na faɗa mana wato wani rukuni ne kamar yadda mun sani yana daga cikin rukunan musulunci wanda Allah na faɗa mana a Qur'ani shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan ومن شهد منكم الشهر فليصم أتتني أكا توقد القرآن Allah kuma ya ce duk wanda ya shaida wannan shekara ya shaida azumi na Ramadan watan Ramadan to ya zama dole ya azumci wannan watan kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum an wajabta azumi to kamar yadda na faɗa mana kada mu zaci azumi shine kawai mutum ya kama baki bai ci ba bai sha ba kaman yanda sallah ba shine kawai ka zo ka kabbara kai sallolin ka kwaya biyar na rana ba a'a akwai wani sallan da ake neman ka a wannan sallan ma a ganka kai shuhudi ciki to haka za azumi ma akwai azumin da ana neman ka a ciki wanda Maulana Sidi Abdul Qadir Al-Jilani ya kawo wannan kashe-kashe a cikin littafin sa na Sirrul Asrar fima yahtaju ilayhi al-abrar ya kawo irin yadda azumi na zuciya yake da azumin jiki da sallan zuciya da sallan jiki da hajjin zuciya da hajjin jiki wannan duka a tafiyar sufaye da akwai wannan kuma mun sani mu sufaye ne tafiyar mu irin na tasawuf ne sufaye muke kwaikwaya amma sufaye wanda suke tsaye akan alqur'ani da sunnan manzon Allah ba bulatu ba ba masu guluwi ba wanda akwai su wanda alhamdulillah mu dai alqur'ani da sunnan manzo Allah shine abin da magabatan mu suka daura mu akai su dai ba su fito sun ce ma duniya su ne ahlus sunna ba sabila da sun san su fito su ce ma duniya su ne ahlus sunna kaman sun tsarkake kansu ne kaman sun sun nuna su zababbun Allah ne Allah kuma ya ce wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kar ku tsarkake kanku shi yafi kowa sanin mai tsoronsa tabi a haka su ba su kira kansu da ahlus sunna ba kamar yadda su imamu malik ba su kira kansu da ahlus sunna ba duniya ne ta ga irin jihadin su da aikin su ta ce kai wa'innan sunufi ne na ahlus sunna kamar yadda alqurra'u ba su kira kansu da ahlus sunna ba duniya ne ta kalle su ta ga irin yadda suka tsaya wajen kiyaye sunnan manzo Allah tace musu ahlus sunna kamar yadda asufiyun az-zuhad sufiyya ba su kira kansu da ahlus sunna ba duniya ne ta ga irin yadda suke tabbaka alqur'ani da sunnan manzo Allah ta kira su da ahlus sunna da haka mu ma ba a daura mu akan mu kira kanmu da wani firka na ahlus sunna ba mu muna son mu kwaikwayi sunnan annabi na gaskiya muna son Allah ya tabbatar da mu akan sunnan manzon Allah na gaskiya amma ba mu tsarkake kanmu mun ce mu muka iya ba hasali wanda zai ce shi ne ahlus sunna din duk wanda ya ambaci kansa da ahlus sunna to kaman shi din nan duk abin da yake aikatawa ta sarifin sa gaba ɗaya da zancen sa da aikansa dukkan na manzon Allah ne abin da yake nufi kenan to ya jira a gani a ce haka ne ba shi zai fara kansa haka ba hasali ma in yace maka shi ahlus sunna ne ka dauko shi ka saka shi a ma'auni ka dauko ta'arifin sunna ka gwada sai kaga yayi yayi yamma sunna tayi gabar ba a hadu ba sabiya da haka wannan dukka wato yana daga wato abinda yanayin tafsirin mu zai gudana akai wato wato fayyace wa mutane irin illolin da ke shigowa wajen bangaren shirkantar da wasu bangare da bid'antar da wasu bangare da kuma zagin wasu bangare duka yana da illa yana da hatsari idan mutum ya fahimci wata fahimta to ya tsaya akan fahimtarsa kada ya ce wadda ba irin tasa yake yi ba bai iya ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da sabani a tsakanin su a abubuwa da yawa a abubuwa da yawa karshe har a har a cikin har akan alqur'ani alqur'ani mai girma sahabbai suna da sabani wajen karanta shi amma fa sahabban nan ba su ce wanda ba irin qira'ansa kaman Abdullahi ibn Mas'ud bai ce duk wanda ba irin qira'ansa yake bai iya ba bai faɗi haka ba akwai mushafin Abdullahi ibn Mas'ud mai zaman kansa akwai mushafi na Sayyiduna Umar akwai mushafi na Sayyidatuna Aisha akwai mushafi daban-daban a zamanin Sayyiduna Usman shine ya tara Qur'anan gaba daya wanda suke da sabanin qira'o'in gaba daya ya tara ya kona su sai aka fitar da kwafi kwaya ɗaya na alkur'ani sabila da a lokacin an zo zamanin da wasu suna ce duk wanda ya karanta qur'ani ba da irin kira'a na ba ya kafirta kuma ba daidai yake yi ba sai sai dina usman yayi amfani da wannan daman domin ya kashe jayayya tsakanin al'umman musulmi ya zama kwafin alkur'ani kwaya ɗaya ne tak ya tura aka karɓo masa kwafin da yake wajen sayyidatuna hafsa ya tura aka karɓo masa kwafin da ke gurin duka shugabanni sai ya hada aka fitar da kwafi kwaya daya dama annabi ya ce wannan alqur'ani an saukar da shi da lugha ne na quraishawa sai aka fitar da shi a lughan quraish to har alqur'ani sahabbai suna da sabani amma wannan sabani bai sa sun jika harkar su da jinin ɗan uwansu ba sayyidina umar idan zai karanta suratul juma'a يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله سيدنا عمر يكن كرنتا كده فامضوا إلى ذكر الله فتجي هكذا النبي كرنتا سيدنا عبد الله بن مسعود إذا دي كرنتا سورة الليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى باية وما خلق الذكر والأنثى سيدي والذكر والأنثى ba karanta wa ma ya ce shi haka ji annabi ya karanta wanda Imam al-Bukhari ya fitar ma wa'innan qira'atu shadda ya fitar musu da babi guda a cikin sahihul Bukhari qira'o'i wato irin qira'o'in da wasu suka zo da qira'o'i shaddi wanda wannan qira'an ba jabhud ba su yi ittifaki akan wannan qira'a ba to abin da nake so na fitar mana anan shine fahimta fahimta ce ka rike fahimtanka ka bar wani ma ya rike fahimtarsa idan za ka tallata fahimtanka ka tallata hujja ita ce za ta bayyana ka ba zagi ba ka kawo hujja ka kawo dalili ina da hujja kaza ina da hujja kaza annabi ya ce kaza qur'ani ya ce kaza ba hujja zagi ba hujja ba ce ai banta mutum kace masa dan bid'a ba hujja bane ai banta mutum kace masa mushriki ba hujja bane wannan duka yana daga cikin abin da yake kawo sabani tsakanin al'umman musulmi yake kawo gaba da kyashi kuma dukkan muna ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah akwai wata baturiya a kasan Germany minista ce sunanta American take cewa abin da ke bata mamaki shine idan ka je India a India da akwai addinai daban-daban daban-daban sama da addini guda ɗari takwas. Haka za idan ka je China akwai addini daban-daban daban-daban sama da guda ɗari takwas. Allolin su kan ba iyaka. wani ma zai ce ma rana zai bautawa wani zai ce ma tauraro zai bauta wani zai ce ma saniya wani zai ce ma jaki wani ma kendir zai kunna ya kama bautanta tace amma abin da yake bata mamaki kasan China da kasan India suna zaman lafiya ba abin da ya dame su kowa da addininsa kowa da Allahnsa amma suna zaman lafiya tace amma musulmi Allahnsu daya annabin su daya musuluncin su daya alƙiblan su daya littafin su daya alqur'ani amma sun jika takwabin su da jinin junan su musulmi sai ya zara takwabi ya sara dan uwansa musulmi yana ce Allahu akbar wanda aka kashe yana ce Allahu akbar wanda ya kisan yana ce Allahu akbar tace tana jin mamakin wannan daga cikin binciken da masana suka yi duka abin da ke faruwa na yaƙe-yaƙe yanzu a tsakanin al'umman musulmi abin da ya haifar da shi kenan wato kafirtar da musulmi abin da ya haifar da shi kenan a takfir shine daga lokacin da kace wani kafiri ne kace wani ba musulmi bane to a lokacin fujinin sa ya halatta in ka samu dama kawai kashe shi zaka zai haraka ce wani mushriki ne ka ce wani kafiri ne ko kuma kalman dan bid'a shi dan bid'a a kowane bangare mazmum abin zargi ne babu laifi a yaƙi da bid'a kowace nau'i ba amana bane a ga an kirkiri wani abu wanda baya cikin addinin manzon Allah an ji dama addinin manzon Allah ai shiru ko mun kashin bid'a in an ga an kirkire ta a cikin addinin manzon Allah kuma al'umman musulmi ba su yi ittifaki akan ta ba dole ne a fito a yaƙe ta amma fa ba irin bid'an da wasu suke tunanin ita ce bid'a ba haka za kalman kafirci take ta kamar yadda na faɗa mana malamai sun yi zama wai menene ya kawo baraka ya kawo rigima a tsakanin musulmi an yi wannan zaman a duniya a ƙasashe da yawa a ƙasar misra sun yi wannan zama suka fahimci a takfir kafirtar da musulmi shi ya jawo wannan matsala sai suka ja rayi suka ce to duk wani littafin da yake da aqidan at-takfir kafirta musulmi sun ja masa layi sai da shi a cikin ƙasar misra laifi ne dan haka ba su yarda a sai da wannan littafin ba don yanzu an zo an yaki ta'addanci an kashe 'yan ta'adda ba a kashe ainihin tushensu ba, to fa suna nan, a kwana a tashi za su sake girma su hayayyafa. Kamar misali wuta ne a jeji, a kashe wutan jeji, wuta, jeji ya kama da wuta, a kashe jejin gaba ɗaya, sai a zo a bar wani gaushi kwaya ɗaya. To wannan gaushin sai ya ruruta ya sake ƙona jejin. Gaushi ɗaya. To shi mas'ala ta yaƙi tsakanin musulmi gaba ɗaya ya ta'allaka ne jikin at-tafsir. at-takfir shine ka ce ma musulmi kafiri ko ka ce wa musulmi kaza daga lokacin da ka fara ce masa dan bid'a saura ka dan ka ce masa kafiri dama daga lokacin da ka ce masa kafiri kan to shikenan yana jiran takwabin ka ne zan buga mana misali da hadisin hadisin nan na sayyidina usa sayyidina usama ibn zaid radiyallahu anhu babban sahabin manzon Allah ne annabi na son sa tun yana jinjiri kamar yadda muslim ya rawaita annabi yakan saka shi a cinyansa yakan rike shi a hanna ya rike shi a hannunsa ya dauko imamu Hussein ya rike su yace Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma Allah ina son su Allah ka so su shine ake ce masa Usamatu bin Zaid hawari rasulillahi wa ibn hawari rasulillah badadin annabi dan badadin annabi shine farkon matashin da yana da shekara 15 annabi ya bashi tuta yace ya ja zugan yaki amma da wani lokaci annabi ya tura su yaki aka je yaki yayi yaki sayyidina usama ya ga wani kafiri idan ya fashi idan musulmi sai ya sara kan musulmi daya ya sare kai haka dai ya fake cikin musulmai yana kashe musulmai sai ya fake kamar shi musulmi ne ya kashe musulmi a haka sai da ya kashe jama'a daga cikin sahabbai dan sigan hadisin ya zo da hatta qatala nafaran min ashabi rasulillah sai da ya kashe wasu jama'a a larabci kuma wajen malaman lugha idan an ce nafar to jama'a ne daga goma yayi kasa sai da ya kashe sabon annabi sun yi kusan goma sayyidina usama ya gan shi sayyidina usama ya zara takobi zai kashe shi sai ya ce la ilaha illallah sayyidina usama bai bar shi bai killa kansa to wannan killa kan wannan mutumin da yayi sai da ya jawo masa wani liki a gurin manzon Allah kada ku manta la ilaha illallah yace la ilaha illallah dai tak ya fara bai taba kallon gabar yayi sallah ba bai taba yaki tare da manzon Allah ba amma annabi sai da aka ga yayi kishin da bai taba fishi kamanta ba kabila da kashe wannan mutum da Usama bin Zaid yayi bayan an dawo daga yaki sayyidina rasulullahi yace me me ya gudana a fagen yaki mai ba da bushara ya ce ya rasulullahi an samu nasara an yi kaza amma usamatu ya kashe wani mutum wanda ya kashe sahabbanka shi ya kashe wani ya kashe wani sai da aka kirgo ma annabi ana zaton annabi zai murna ne da hakan yayi maraba da ita sai aka ga annabi fiskansa ya canja yace ina usama aka ce gashi ya rasulullah annabi yace aqataltahu ba'da an qala la ilaha illa allah ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illa allah idan annabi yayi ja sidna Usama ya ce ya Rasulullah ya faɗa yana tsoron kisa ne ma shi ya gani ya Rasulullah annabi ya ce a fashaqaqta an qalbihi ka tsada zuciyansa ne kaga ya faɗa dan tsoron mashi ne ko kuma ya faɗa dan gaskiya ne wannan annabi yana nuna mana mutuncin wanda ya ce la ilaha illallah ku duba yadda annabi yake kansa amma aka ce sai da annabi ya kusata ya tsayar da haddi akan Usama bin Zaid annabi ya ce ina za ka yi da la ilaha illallah sa in ta zo ranar alkiyama amma yau sai ka dubi dan uwanka musulmi ka ce masa kafiri ya faɗi la ilaha illallah ba adadi ya kalli gabar ya yi sallah ya yi sadaka ya yi zakka ya yi salatin annabi ya yi abubuwa to ba ƙaramin laifi ba ne faɗa ma musulmi kafiri ba ƙaramin laifi ba ne kuma duk barakan da wato duniyar musulunci take fama da shi a yau wallahi tana fama da shi ne karkashin cema musulmi kafiri dan haka ina tsawatar da mu ina tsawatar da mu duk sabanin fahimtar da yake tsakaninka da wani kada ka kafirta shi man qala li akihi ya kafirun faqad baha biha ahduhuma duk wanda yake ma dan uwansa kafiri to lallai ɗayan cikin su ya zama kafiri shi yasa muka ce wato yakan ta'addanci ba a yaki abin da ke jawo ta'addancin ba kaman an sare bishiya ne ba a yanke jijiyoyi ba a kwana a tashi dai fito ya sake girma yakan yan ta'adda ba ba tare da an yaki wato fikiran su na cewa musulmi kafiri ko kuma yakan musulmi ba wannan duka kaman wato an kashe buri ne kuma buri na nan ya da haka mun nisanci wannan mu nisanci wannan kwarai da gaske kuma a cikin karatutu mu za mu na fayyace irin wannan abu da kuma mazhaban ahlus sunnati wal jama'a na gaskiya dangane da wato wasu abubuwa daban-daban da aka shigo da su cikin musulunci sannan kuma a ce wannan din shine musulunci ko kuma abubuwan da ake kakabowa a cewa innan abun bid'o'i ne sannan wannan abun ba su da alaka da bid'a insha Allah yana daga cikin abubuwan da za mu tafi da shi cikin tafsirin mu nasiha ga ƴan uwa cikin watan Ramadan mu lizinci ibadu mu lazimci qiyamul layli kuma mu lazimci istighfari mu lazimci salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu lazimci neman gafaran Allah ta'ala mu yawaita yin sadaka sabila da sadaka kwaya daya a cikin watan Ramadan tana da rubanyi dubu a sadakan da ba a yi ta cikin watan Ramadan ba to dan haka mu yawaita sadaka zaka ga wasu sai watan Ramadan ya zo lokacin suke kunna wutansu na tsanantawa musulmi sai kaga kaya yayi tsada an tsananta wa mutane abinda da a saye shi naira ɗari biyar sai a mai da shi ɗari bakwai to ƴan kasuwa su yi a hankali ƴan kasuwa su yi a hankali domin Allahu subhanahu wa ta'ala ba zai kyale su akan wannan ba dole su dole su yi asara dole shagunan su ya kama da gobara idan dai ba su guji irin wannan abu ba idan watan Ramadan ya zo a sauƙaƙa a sauƙaƙa ma musulmi a sauƙaƙa ma talaka in watan Ramadan ya zo makwabtanka ka duba ka ga me suke bukata kar a gidanka ka ci naman kaza ka ci ka ci kyakkyawan abinci sannan makwabtanka ba su da abin da za su ci ya zamo dole a tausaya ma talakawa a cikin watan Ramadan a duba miskinai a ga yayi suke ciki a ga me suke bukata sai a tausasa musu a lattafa musu ayi musu kada mu zaci wato yawan wasu abubuwa shine karbuwa a gurin Allah yanzu ko da mutum ya tashi ya tafi umara ne a anguwansu da akwai wanda bai ci abinci ba ba so haka ba ko ko makka za ka tafi mutane da yawa suna tafiya aikin hajji ko kuma umara wallahi da yawa ba Allah bai karba ba ya za a yi a anguwanku akwai wanda suke cikin kunci ba su da abin da za su ci za su kwana su tashi ba su da abin da za su ci amma ka kama hanya ka tafi gurin Allah ka ce ma Allah mai irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin wanda suke ƙasa sai Allah madaukaki ya ji tausayin ku sai yasa daga cikin maganganun shi Abdul Qadir Jilani yace loma daya loma daya a cikin talaka ta fi gina masallaci dubu masallacin juma'a dubu loma daya talaka ya ci loma daya ya koshi a gurin Allah ta fi a gina masallatai daban-daban na juma'a masallatai dubu. Don haka tausayin talakawa, wala ta haƙiran na minal ma'arufi shay'an, walau an tufraga min dalwika fi ina il mustaqi. Karkarai na kyakkyawan aiki a cikin Ramadan, sadaka ka yawaita, masu dukiya su fito su rabar ma mutane, masu ‘yan kasuwa su sassauta kayansu, sai mu samu latafa mu samu salama mu samu aminci a kasan mu mu samu damuna mai albarka amma idan an tsananta Allah subhanahu wata'ala zai dauki fansan haka sai da haka ba ba makawa mu dage da yawan sadaka da yawan ibadu da kuma wato nisantan dukkanin abin da zai nisanta mu gabarin Allah giba maganan mutum bayanan ko kuma zagin cin naman mutum ko kuma annamimanci ko kuma ƙarya ana son idan kana zaune kai ɗayanka a ramadan to ana son ka ɗauko alkur'ani ne ka karanta sabila da zama kai ɗaya haɗari ne haka malaman ɗabi'a suka faɗa ka zauna kai ɗayanka ba karatun ƙur'ani kuma kai ba sufi ba ne sadiki to lallai tafakkurin ka hatsari ne hatsari ne a cikin tafakkuri kawai sai kai sabon Allah mai girma a cikin tafakkuri sai sha'awa ya shigo ciki ana son duk lokacin da kake zaune idan da talbi a hannunka astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah idan ba talbi a hannunka ma kai astaghfirullah ka ci gaba da yi idan da alqur'ani a gaban ka ka karanta to wannan abun sai ya baka nitsawa wajen samun kusanci da Allah subhanahu wataala wanda ya san yana kuntata ma iyalansa a Ramadan sai ya kyautata ya gyara kuma ai ta roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ya zaunar da mu lafiya kuma ya sauƙaƙa mana wahalar da ake ciki kuma dukkan ta'addancin da ke fuskantar ƙasar nan ta ko ta ina Allah ubangiji ya sassauta mana dama mun ce za mu yi karanta mu fassara aya ɗaya ne yi nasihu da sauran makamantansu don haka a sauran abin da ya rage mana muna za mu yi addu'o'i kama daga wanda ya assasa wannan makaranta wadda ake yi na tafsiri a wannan masallaci a sayyadi a sheikh almarhum ibrahim wanda kowa da kowa ya san gwagwarmayarsa a fagen wato ilimi da kuma ƙaunar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ya assasa wannan karatu Allah ya masa rahma Allah ya ƙara masa kusanci da manzon Allah Allah ya sa abin da muke karantawa ya shiga cikin mizanin aikinsa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hakika malam Ibrahim babu wanda bai san abin da ke dauke da shi ba na ilimi kuma ilimi ba ilimi a baki ba ilimi da aiki aikin ma a zuciya wanda har makiya sun shaida abin da ke ɗauke da shi na kyakkyawan hali da kuma yawan ilimi wanda daga nasarar da ya samu a rayuwansa ya ƙara rayuwansa cikin neman ilimi yana hanyar neman ilimi Allah ya ɗauki ransa Allah ya masa rahma Allah ya ba mu albarkacin su Allah ya rahama wa mahaifinsa Allah ya ba mu albarkacin su Allah ya rahama wa mahaifiyarsa albarkan manzon Allah mai wannan masallaci wanda ya gina wannan masallaci Alhaji Dallawan inda to Allah ya saka masa da alkhairi duk abin da ke nema Allah ya bashi akwai lalurin da ke fama da shi na jinya Allah ya ƙara sauwaƙe masa Allah ya ƙara sauwaƙe masa Allah ya yi rahama wa magabatansa albarkan manzon Allah limamin wannan masallaci malam liman Allah ya saka masa da alheri da ƙoƙarinsa da himmansa aka fara gudanar da karatu a masallacin nan har ya zo war haka Allah ya saka masa da alheri Allah ya ƙara masa ilimi ya ƙara yi masa jagoranci Allah ya saka wa mahaifansa da alƙairi duniya da lahira albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan wato na'ibai na wannan masallaci ta kowane bangare su ma Allah ya ba su abin da suke nema Allah ya saka musu da alkhairi babanmu wanda muke ce masa baba ladan wannan shine ladanin wannan masallaci da natijan su da kokarin su wanda alhamdulillah wato wato wato ɗansa na cikinsa da shi ne muke wannan karatu a wannan shekara to Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kwamitin mu na tafsiri wanda su suka dauki nauyin saka wannan tafsiri a radio wannan tafsiri ba wani mutum ne kwaya daya ya dauki nauyin saka shi ba al'umma ne da yawa suna da yawa babu lokacin da dama an bato mu ce wane da wane da wane da wane da wane amma Allah ya san su ya san sunayen su ya san aikin da suka yi Allah ya musu ludufi ya musu fatahi albarkan manzon Allah Allah ya ninninka musu arziki duniya da lahira duk abin da za a ji a wani waje a amfana da shi Allah ya saka a cikin mizanin aikin su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wanda ya shigo cikin wannan al'amari Allah ubangiji ya shiga cikin al'amarin sa da alkhairi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna da lokaci ko ya kare to Allah ya karba abin da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu Allah ya gafarta wa magabatanmu albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma ranan jibi insha Allah zamu bude karatun mu na bayan vocational wanda muke a gidan Malam Bukhari wanda insha Allah zamu na gabatar da wannan karatun da yamma ne in Allah ya yarda dan haka wanda suke da lokaci za su iya hallara a wannan gurin Allah ya saka ma kowa da alkhairi idan da akwai mai tambaya mai sauki kwaya daya ko biyu ko shawari babu laifi zai iya bamu نعم وعليكم السلام ورحمة الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله جماعة السلام عليكم alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillah ubangiji ya kawo mu ba washe kace shekara ma ta kawo mu yanzu abin da ke gaban mu ita ce ɗaya daga cikin shikashikan musulunci wato azumin watan ramadana so ina daɗa jan hankalinmu kamar yadda yanzu Allah ya bar mana aroran mu har zuwa yau mu tsayin daka akai wajen bauta mu Allah jama'a mu sani wallahi ba rawan su mun azumin da su bana ina suke sun kowa ga mahalicci to mu ma fa muna kan hanya tabbas mun sani cewa a kwana ta shi wata ran ba mu bane mara misali ni da nake muku ga ba ta zamani da azumi da ni ba to wannan ganin dama ne na Allah saboda haka ina jin hankalin mu don Allah mu rawuci wannan watan da Allah ya kawo mu cikin ta mu ribarce ta ta da rubuce ta na farko kasancewa muna zuwa wajen wa'azi haka na biyu kuma duk lokacin da muka koma mu mu kasance masu ibada a gidajenmu don dakuna mu karmu bai su a sarmakace ya zama na wajen ibada ne muna gode wa Allah muna gode masa da ni'ima da ya mana hakika Allah ya mana ni'ima na farko ni'imar shine ka kasance musulmi wallahi da zaran an ce kai musulmi ne Allah ga maka gata shi kenan saboda haka nake jan hankalinmu jama'a yadda aka taro aka zo haka muna fata har ya kai ga ƙarshen Ramadana sai dai mu samu karuwa ba a koma baya ba a yi ƙoƙari a ci gaba da zuwa din kuma da izinin Allah za mu ga abin da Allah zai a yadda muke zuwa da insha Allah za mu gani in Allah yarda ba za a ji kunya ba mu dai mun gode wa Allah da ya raya mu zuwa yau yawa Allah ya kama har muka fara ganin tafsiri wallahi abin murna ne abin farin ciki ne sosai wallahi so jama'a don Allah don Annabi kada yi kasa gwiwa wanda suke zama gida ma babu wani riba gare su yi kokari suna zuwa wajen wa'azin zai fi musu komai mai da ka samu da ka karu da shi yau da gobe ba washe ce wai bai bar komai ba ya ka zo ka ji wannan ka zo ka ji wannan zai zo muku ma abin tadi malam ya ce kaza haka ne eh, ga yadda magana ta fito alhamdulillah ka samu karuwa to ubangiji Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu yadda muka taru anan Allah ubangiji hada mu aljanna haka Allah hada mu aljanna haka jama'a assalamu alaikum nagode rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu lokacin lokacin karatu wanda za a saka a rediyo karfe karfe uku zuwa karfe hudu insha Allah karfe uku zuwa karfe hudu na yamma insha Allah a albarka rediyo insha Allah wanda suka dauki nauyi Allah ya saka musu da alkhairi wanda suke so su yi ba su da dama Allah ya ba su dama albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har yau wannan karatun da a saka shi a gidan rediyon Katago Azare Katago su ma sun dauki sun kama tasha sun ce suna son a saka musu karatun su ma insha Allah kowa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya mana bukata ku karanta salatin annabi goma goma kul huwallahu kafa uku اللهم صل على سيدنا محمد وآله اللهم صل على سيدنا محمد وآله اللهم صل على سيدنا محمد وآله اللهم صل على سيدنا محمد وآله اللهم صل على سيدنا محمد وآله اللهم صل على سيدنا محمد وآله اللهم صل على سيدنا محمد وآله اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وآله اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وكان فاتحة صلاة الفاتح تاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم